أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وجاز غسل امرأة ابن ثمان واتن وانكن mace ta wanke ibn samanin ɗan shekara takwas wajaza ya halalta ya halalta in yaro ya rasu kamar wanda yake ɗan shekara takwas zuwa ƙasa to mace tana iya mai wanka a wadan bai kai manzalin namijin da za ta ji sha'awa ba wara jirin hakanan namiji ya halalta shi kuma shi wanke kara biyu atin shi kuma jaririya wadda ka shan nono kaga shi ba ɗan shekara takwas an ka ce ba ba yan shekara takwas ba don shi na shi ya haɗe don shi an ka ce to shi yan jariri a ƙarfa to kaga ƙasƙancin ya kai yanzu sai ka samu an ce wani yawa mai shan nono zai yawa a ƙasa ko don sun wani abin duniya ka dan kwasan dai ba don dai ya gida gida abin ƙasƙancin ya yi yawa to don shi an ka ce namiji baki ne yan rabi'a inda ba kaskanci ya kai kaskanci ba ina kai ina ganin sha'awar jaririya wata skinu ma in sannan ya halalta a ɗumama ruwa a samu ruwan zahi su ɗanyi zahi sannan a yi mai wanka wata kfinun sannan ya halalta a yi mai likawani bi malbusin da tuhagi don shi aka samma kawa da wasu tuhahin ka na juma'a ko tuhahin ka da ka yi hajji da su irin zannan nan da mutum ya hajji da su harami sai ya aji in ya rasu da su da su za a mai mallamin mu haka nan bayan da haramin da ya hajji da su to da su an kai mai kawai ah bare abu muza a farin ko kuma a samu waton tuhayin da adda za'farani muza'fari wanda an yi musu rini da za'farani abu muwarrasin ko kuma wars duk tsirrai na waɗanda ana rini da su masu ƙamshi kamar turare wa hamlu gairi arba'atin sannan ya halalta waɗanda ba mutum hudu ba su ɗauki gawa ko mutum biyu ka yi mata ko fiye da hudu kuma duk da ba dole sai hudu ba wa bar'un sannan ya halalta bi ayi nahiyatin ba wato da kowace nahiya aka son a fara don wasu in za a ɗaukar gawa sai ka sun ce na dama shi fara ɗauka ko na gaba shi fara ɗauka sannan ba a'a bila ta'ayyuni mai makusaci yayi wal mu'ayyinu mubtadi'u duk wanda ya ayyana wanda ya ce ga inda za a fara to bid'a yayi bid'a bila ta'ayyini babu ayyanawa wa khuruju mutajallatin sannan ya halalta wato wadda maza ba su sha'awa tsohuwa ta hito wajen jana'izan nan ka sha batin kawan matashiyar yarinya amma halam yukhsha fitnatuha wadda ba a jin tsoron hidinarta ya halatta ta hito wajen jana'izar wasan ɗan uwanta shi na ce shi ka azin ya zama uwanta na wa zaujin ko mijinta wa binin ko ɗanta wa akhin ko ɗan uwanta ya halatta ta hito ta yi rakiyar jana'iza ko sallar jana'iza wa naƙaluhu ya halalta kuma a ɗauke gawa daga cikin wanga ƙabari wato li maslahatin saboda wata maslaha kila hanya ta gidda kila wata gina za a yi ta masallaci ko wani abu makamancin haka amma har sharadi illam tun da hak hurmatuhu in ya zama za a keta da hurmatu ba wajen bude kabarin nan a sassare kasusuwa ne ko wani sashen jiki ne ko wani abu inda duk za a can alhormatai wannan ya haramta ya zama ba a keta alhormatai an san yadda za a yi a hisso shi lahiya lau a kwashe a kai shi wani wuri inda yake wato saboda waccan maslaha wa bukiya inda mautihi sannan ya halalta ai kuka lokacin da mamaci ya rasu wa ba'dahu haka nan ya halalta ai kuka bayan rasuwa sai amma habi laraf ya sautin ba boda ba ana wayo wayo a ai hawaye an ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ɗanai ibrahimu ya rasu jariri yana shan nono amma haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana hawaye yace wa inna li firaqika ya ibrahim la mahzununa hakika ya kai ibrahim muna cikin damuwa tarbuwa da kai wa qawlin qabih sannan kuma ya zama babu wani mummunan zance kai ce shikenan mun rasa ginshiki yanzu babu mai daukan mu ai kaza ai kaza ya tafi to ba a son ƙaunin kabir wa jam'u amwatin li qabri sannan ya halalta a tattara mawata zuwa ga kabari guda hada su cikin kabari guda wa waliya al-qiblata al-afdal wanda an mafifici shi da jibintar al-qibla wasu salati yalil imama afdalu rajulin in yanzan su da yawa na za'awa jana'iza to wanda an mafifici daga cikin maza shi aka sawa kusa ga liman faɗiflu sannan yaro ya biyo baya alhurru wanda a ɗa in an ka samanya mafifici sannan mai biyu sannan mai biyu sannan yara su biyo bayan yara sun ƙare ɗaya kuma sannan fal'abdu sannan bawa falkasiyu sa'annan khasi zagaggen bawa falmajbub sa'annan wanda an ka yanke ma lunsa yayi falkhunsa sa'annan khunsa mushkilun mata maza falhurratu sa'annan qiyamati falamatu sa'annan boya an ka yi rasuwa an ka san an tsara waɗanda to ga ta za a tartibi sannan kuma azawa aka yi gaban liman a yi sahu a yi gabas a su yi haka su yi gabas wasu kuma suna ganin cewa a yi musu layi guda a yi tsaye ta wasu sahun sallan nan amma dai masu cewa a yi gabas din nan shi ya shi ya ce wa kuriya halƙo ra'asihi makruhi ne a wa mamaci aski bayan ya rasu wai an kai mai wanka wai sai a mai aski a ba a yi wa kalmu zufrihi haka nan makruhi ne a yanke mai akai fa wai duk gani akai tsartaka akai a wanka ɗaya za a yi mai to ɗaya an kai a za a yi tunda an ce makruhi na ba a son a yi ya ce wa zumma ma'abu in fa'ila to a haɗa shi tare da su cikin gawan nan in fa'ila in an ka aikata in yanzu an ka yayyanke mai aka yi wannan ko an ka aske ba a son a yi to a haɗa mai duk a yi tare da shi wa qira'atun inda al-mauti sannan an karhanta karatu wato karatun alqur'ani inda al-mauti lokacin mutuwa lokacin daukar rai makaruhi na wa ba'dahu da bayanai duk da dai an samu hadisai kauli na mukhalafi an samu hadisai cewa inda ikra'u inda mauta ko alama mauta kun surata yasin ku karanta yasin ga mamatan ku dan haka an yi sabani amma dai mafi yawan malamai sun kai akan halalci wa alal quburi haka nan kuma karatu bisa ga kabarwurra makaruhi na sai Usman ya kawo shi cikin ihya yace illa liqazdi tabarrukin sai wa domin nuhin albarka bila adatin ba al'ada ba abin ba a samu sai al'ada amma in don neman tabarruki na ya halalta wato saboda shi mamaci ana karanta mai alkur'ani yana ji za a kama mai tambayoyi ka ji wakka aya ka yi aiki da ita na an kai kasa da wakka aya ba ka yi aiki da ita ana ta yi waɗannan tambayoyi don shi wasu malamai suka ce maka ruzi na kuma in za a karanta to a karanta waɗanda an na falala ko wani ko lalle gaskiya na to wan sirafun anha amma in irin waɗanda ba su da wannan umarni wallahu ahad wallahu sabr irin wallahu sai ta bata komi haka nan kuma wan sirafun anha haka nan kuma an karhanta a juya daga wato wurin jana'iza bila salatin ba tare da sallah ba ka zo makabarta ne makabarta Allah ya wuce kashe mu wato juyawa an hada gare ta ka zo wajen jana'iza amma kuma sai zamana an daɗe kila ba a yi sallah ba ko kuma kana da wani izini sai ka wuce wakka to kayi maka wuce bila salatin babu sallah au ba'da ha ko kuma bayanta bila izinin ba da izini ba ya san ba da izini ba wa ba'dahu haka nan bayanai au ba'da ha ko ko bayanta waton yawa ko kuma bayan an yi sallah tun ba a turbuɗe ba ka tafiyarka bila izinin ba da izini a in wani uzuri gare ka sai ka faɗa ma waɗanda an kawar sa wallahi ina da wani uzuri a da haka ban samun zuwa kaucewar ka amma sharaɗin illa da ɗauyi da in ba su tsawaita ba ka zo jana'iza ka yi jira ka yi jira ka yi jira an daɗe kai kuma kana da uzuri da ya kadai ba sai ka nemi izini ba wasu yahun khalfaha sannan kuma an karhanta harkowa bayanta ana daga murya da kastaghfiru laha to a neman mamaci gafara ai harkowa ana wannan to shi ma makaruhi na ba a son haka wa irkhalu hal masjid haka nan kuma makaruhi na shigar da ita ga wannan masallaci ba a son a dauko gawa a kawo masallaci wasalatu alaiha haka nan yi mata sallah da cikin masallaci shi ma makaruhi na wa takraruha haka nan takrarinta wato in uddiyat eh an kai sallar nan jama'atan jami'i an kai sallar jami'i to makaruhi na kuma wasu kuma ta wasu jami'i makaruhi wa illa amma in ba jami'i an kai ba wani na ɗaya tuwaye mai sallah wani tuwaye an kai afradan to idan jama'a a to a jami'i a mai shi a yi jama'a jami'i wata latu fadilin haka nan kuma makaruhi na sallan mafifici ala bid'iyin bisa ga dan bid'a in ka san wato wancan da yan rasu dan bid'a na to a matsayin ka na limamin gari ko malamin gari to makaruhi na ka zo kai mata sallah ga wannan wata kira to sai ni aw muzhir kabiratin ko kuma wanda an san shi dan jiya na kowa ya sani ko kuma dan cacana ko kuma mazinaci na kowa ya sani ya bayyana wannan ba a son limamin gari ko wani mashahurin malami shi zo shi shiga gaba a yi matsala saboda mu waɗangar an rayu suka so shi ɗan a ce wala ya yi wani maballi da ka ko mutum an kai ba mallan wani mutumin kirki bai zuwa yanin sallah ba akwai haɗari au makatulin ko kuma wanda aka kashe bi haddin da haddi zinai an ka jehe shi ko kuma watan abin nan kashe wani ya yi aka kashe shi to limamin bai ko wani mashurin malami bayyana sallah wata finun da haririn haka nan kuma makaruhi na a yi likkafani da haririn da alhariri ne don wurin tawalu ana kun yi tsada ta cikin ƙasa na yi haka ba a son a sa wani abu mai tsada kamar alhariri wa khazin da khazu shi ma nau'i na alhariri wani jisin ko kuma a yi likafari da abin da addu najasa wa ka akhdara haka nan kuma makaruhi na a yi likafari da abin da a kore tsanwa wa mu'asfarin da mai kalar jagaja amma amkana gairuhu in dai wani ya samu in dai ga hori to babu wanda aka so ko da ko kalar kore ka kusan kalar kore ita kala aljanna da mu'asfari duk ba wa ziyadatu rajulin ala khamsatin sannan makaruhi na wajen littafani a wuce mana miji biyar baki biyar a tsaya biyar na samu riga da mayagi da rawani da waɗannan zanna guda biyu wa mar'ati ita kuma mace ala sab'atin bisa ga bakwai ita kuma a ƙara mata da kai bakwai wajtima'u nisa'in haka nan kuma makaruhi na mata su taru wani gida libukan domin kuka sirra asirce ta san haka nan suke an kai mutuwa sai su samu wani ɗaki a ciki a ta kuka to in dai ɓoye na suka yi shi an kace makaru ke amma inda fili suka suna ta kowa suna ta koke koke wannan harama a wani ya hada wanda an faɗi sirran na saboda makaru shi an makaru ke wata kabiru na ashin sannan makaruhi na a girmamar da karagan mutuwa a yau ta katotuwa wa farshihu ko kuma ashin haɗe ta ga haririn da alhariri duk makaruhi na wa itba'uhu binarin haka nan kuma makaruhi na biyar wannan karaga mutuwa binarin da wuta wai a ce turare na aka shi na cewa in bai ba kore ko da ko turaren wuta na saboda an yi mai mugun rikici dan biyo shi da wuta da wadan wuta wani da'un bihi bi masjidin sannan makaruhi na a yi kira cikin masallaci a ce to wani ya rasu a to a yi mai sallah au ba bihi ko bakin koha sai Dubai irin masu sa spika illal ilama sai ba in sanarwa za a yi da sautin hafiyin ko shi da sauti ɗoye wani na ka haɗu da shi to wani ya rasu to ya faɗa ma ce wani ya rasu wa qiyamul laha haka nan kuma karuhi na don gawa ta wuce suka ce barka ni ka tashi ba a tashi a wa karuhi na sai da Allah masha Allah Yeah. ai ma